إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدور مركز أهل السنة والجماعة وندك يقول كركدا أبن المقرن جمهورية النجار يومنا الأربعاء hudu ga wata na sha'aban hijira shekara biyar wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu hudu. yau insha Allah za mu yi darasi na sha ɗaya a cikin littafin riyadu salihin darasi na sha ɗaya darasi da ya gabata mun zo ƙarshen bayanin wannan baiwar Allah wadda tana falwadiya ko suka ce borin jiki tana faduwa dai ta zo ta kawo jaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na matsalarsa matsalar ba ta zaɓi guda biyu in kina so ki yi haƙuri kina da tukuncin aljanna in kuma kina so roƙi Allah ya baki lahiya a nan ke warke shi ke to ganin daman da ya san manuwa ta duk masu imani babban burin shi ne samun aljanna sai ta ce ta yarda amma abin take nema in ta faɗi tana yin zurfi ya mata addu'a ko ta faɗi kai tsaye na bai mata addu'a ta sutura kai tsaye zurfi na wajen haka kuma ya bin wakana wanda shi ne ƙarshen karatun sai hadisin farko a na yau ya ce wa ana abi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyya min al-anbiya salawatullahi wa salamu alaihi ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه عبد الله بن مسعود كبار من labarin ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo surutu hadisin gaba daya ibn mas'ud ke cewa iya ba da labarin yake cewa wannan labarin da nake baku kamar yanzu ina ga manzon Allah a gabana sada salama yana ba da labarin wani annabi cikin annabawa tsira da an kana tabbata gare su ya ce iya ba labarin wani annabi cikin annabawa wanda darabahu qaumu fa adamu mutanen shi sun bige shi suka jina da shi mai jinatarwa suka huddo mai jini ga jini a jikin shi kuma wajen sau dama a waje iya goge jinin a huskar shi amma yana addu'a cewa Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah magafarta mutane na ba su sani ba hukumance na magana haƙuri ne a ɓangaren da'awa kuna nan sallallahu alaihi wasallam ya gamu da irin wannan duk da wannan ce wani da cewa wannan manzo Allah ne da kanshi a abinda wannan wani annabi ke ba labari tabbas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da haka a Uhud bayan mushrikai Qurayshawa a cikin wajen Uhud bayan sun gano inda yake sun ne shi kuma sun same shi soro tsame kai jini iya zuba haddin jigin shi an karya mai haƙuri a abu duniya wa kana har ma an yi shaidan cewa manzala an kashe shi mutumin muhammad an kashe muhammad wanda wannan abin kina annabi ya wakana gare shi wannan dai darasi ne na yin haƙuri akan da'awa ko kira zuwa ga Allah ko na iya samun ka wani ya ce idan mutum ya ce in baka san a zage ka ko a ci mutuncinka ko a kashe ka ma kada shiga da'awa duk da bisa haka gama kan mara abu ne wanda yake ka'idar dina wa kana da kowa ina sai da wani abu da yawa kana farkon da'awa sabikun awalin sun san da magana yan farkon da'awa wani wani abu ne abin cewa ya karantar da kan imanin mutane akan wannan matsala mun je wani gari ne kusan kilo 40 da wani abu muna hidin da awa hidin ana wa'azi to a cikin yan garin da muka je akwai wani tsoho mai imani sai wasu yan garin don makircin da awa ka ai abu sai suka suka suka tsara kiɗi a gehin inda muke wa'azi ana ganga ana kiɗi shigantaka a gehin kuma ya tara yara wani tsoho mai imanin yan garin ne kudin mu musa kuma kuna wa'azi ashe tsoho zuwa yi ya wasa gangai da tilla gangai da musa to ganin haka su kuma kaɗi sai zaburar da yara yan garin yan gidan sai ya ce a musu maza a ce kenan a kashe yan wazi a hau mu da ɗan jiwa mu musa abin da ke muna cikin yinin wazi musa abin da ke ciki kuma gaji kurin kakakakakak ko ana jiwa ana jiwa sai Allah ya yanwa ba samu nutsuwa idan muka ce mu gudu mu tsere alaƙarar su muna tuna mun ɗauko wata hayan mota wata bis mini bis da daga kusan mutum hamsin haka ka gana muka ɗauke ta haya muka tsaye wa da ita da motocin mu mace nan dai idan muka gudu wani mutum za su za su fasa mutum mutane kuma mu ƙara dawa garin za mu aje kuma za mu tuntun 'yan garin za mu cikin fitina muka ce aka samfu aka riki sai a nan a nan ya gaji suka aikin agaji aka yi filayen daga aka yi ya gaji su yi hannu haka su riƙe hannu haka su yi ron su kewa wurin wazin suka kewa suka yi ron haka su kewa yammu muna tsakiya su sun kama hannu haka ana shiwa su ko su riƙe ya gudu ana shiwon su ana shiwon ina ta mai wa'azin iya wa'azi akwai alaƙi ɗan kulali alaƙi ɗan kulali shi ne ya ɗauki wani abu wani abin ci kare an hannu gobuwa shi mai zawazi don kakar wa'azi na karwa zai walace an bugu sai haka kare shi an bugu ya kare har ana yi shi ana shi hun ko na kwace dan uwan gashi na yake ce to wannan haka zamu tsaya ya gashi na kusa da mana iliyar ne yace haka zamu tsaya malam ce ya dami ko ina yake demu duka kiba da wajen mu muka sabu kuma muka rike kuran kuma sai kuma na wazi ana wazi wata ana wazi ana shi ana wazi musamman mu san da ka ba musamman musamman mu sani ba musamman yau kana ba amma mun tsaya to a can akwai dan uwa haka isa isa shi ma Allah ya Allah barka mishi haka isa suna can cikin hayele suna ne gose suna da mansuru mutum wasu abin da ke ba kowa ya rike me wazi iya wazi ana jiwon sasu jiwa ba da jiwon ya gaji ana jiwon ɗinin wazi ana yana can kuma jiwa na wazi wazi wazi wazi wazi sai can an ji ba muka ji shuru wuta ta kwanta muka yi wazi aka tsare wa'azi lamun lafiya bayan kwashe tsare wasu kurci tambaya ya ne wa aka yi take wani bada cikin da gosai da aka yi an biya mai ganga eh a yau ba ka yi an biya shi an biya mai ganga kenan an biya shi an kashe wuta tsakanin shi tsohon nan garin shi tsohon nan garin ya san fitina ka baya aka biya mai ganga kai wajen lamun lafiya mun kare wa'azi muka tsaye ku ga nan wa'an ba da ɗan imani ba abin lalace kuma da kowa cikin kowa cikin majalis ko akan makarfi aka san kowa haka nan komai da bukatar ku rika abu sai bayan kwana uku wata kun ga wannan garin mun bar garin fitina ya kamata mu je mu kwantar da wuta kusan aka yi to a cikin mu akwai juji akwai suke juji nan akwai suke tayini amma mun je su je su bi cikin suke da abin dawa da dan su mu ce mu je garin mu kusan ta mun garin wa mu ba ya dan wani wata mutum a zuwa muna da yawan gaske amma ba za ta mana cewa muna zuwa muna muna yaki da ta ya ce mun je mu kai hari wurin da kaza da mata da mata sun haka ce mun je mun kai yaki kaza mun kai yaki muka ce musu muka je muka je a mota mu biyar muka tafi da shi mai taimaki guda biyu su biyu da ni da wani muka tafi mu biyar muka tafi da muka je garin suna kofa mai gari in daba da ake ta kawai ana an taru kofa mai gari da muka je mun lura cikin masu jihon mu akwai wani mai kayan mitini ta hukuma mai ashe wani wando ne na hukuma kuma Allah ya sa shi kashi a wurin ta mun tsaye masa kama ta ce wannan ya ciki sai shi ta yi kita ya kazo da ya zo ma tun da ya dina kaushe ce kai ashe shi kai a ce shake kawai sai ya yaron tsari Allah ya tsare wara kuma kuma mun muka da ci muka da ci ne da kuma yaron muka da ci ne ko yaron tsari ko sun sun sun ko tsari sai ce ku da wannan ku da wannan sai mu zagi ku da wannan zai zurwa muta Allah da zurbi yace a muta yanzu ya shiga wani gidan ya hudda wanda hukumar a kama shi wanda gidan shi ya kawo wanda gidan ya je aka zo kama wando ya hudda wanda aka kama wanda kuma ya daga mota ta ba mu mace to kunga mun ba mu zo garin da yake ba a cikin mu komai akwai mun zo da awani amma ga abin da ka da mun ga mu ga abin da ka mu mun muna ayyuka kai kwara mun san ga ta muna jin ariyu su ba kana mun san su mutane ke amma amma mun zo da awani ku gane mun zo da jima ka samu sulu mun za ka ga akwai masallaci ba ba da sunna dole ka dawa da ke a takaice nan na kafa makarantar sai ya agajin kayan agajin sun yi malaman sun yi ɗan jima'a kowa kama gudun washi Allah ka wuta kunci kunci mutum fitina Allah ta rikima da bata lata gaba daya to suka mutu dan kula da Allah san Allah ka daga wata musu to wani shine da abin da yake ruwaya cewa annabi abdurrahman abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu haka ka anni anzur ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki nabi min anbiya yace kaman yanzu ina ga annabi ya bada labarin wani annabi cikin annabawa salawatu lillahi salamu alaihi tsira da amsar sabata gare shi darabahu qawmu mutanen shi sun bige shi fa adamahu suka suka mai hudu mai jini sun jina da shi iya sha oh oh yamsa huddam iya shahi jinan an washe daga fuskar shi amma ya kuli iya cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah gafar da mutane ba sani bane ba na magana ka hakuri ne na annabin wannan wa ana bi sa'id wa ana bi sa'id wa abi hurairah radiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghammin حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه أبو سعيد رواه أبو سعيد أبو هريرة رضي الله عنهما سكي بعد لبارن شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما يصيب المسلم من نسب با أبو نسب مسلمي من نسب وهلا تيشا ولا وسب هكا رش الله تيشي ولا هم هكا وتداموا wala hazanin haka bakin ciki wala azan haka wata cutarwa wala gammin ko wani turgun bala'in bakin ciki kina shi a gammin duka wannan ya ce kanar ka ce hatta shaukatu shakuwa hatta tsaya da ta soki mai imani musulmi duk wannan baka yin su a banza illa kafarar lahu biya min khatayahu sai Allah ya mai kafara kurakuran shi duk abin da kake na matsala inda musulmi ne mai imani bai yi a banza Allah zai baka lada zai kankare maka wani zunubi cikin zunubanka wani abin da ya jero min nasabin wahala ce wasabin rashin lahiya ce hammin damuwa ce hazanin bakin ciki ne azan cutarwa ce wala gamin turguncin ne wacce da bakin ciki mai girma duka wannan ya take hatta shakuto shakuwa hatta tsaya da ta soke shi illa kafara Allah biha min khatayahu sai Allah ya ma kafara na kurakuranka Allah kafarta mana na neman kako muna cikin baban haƙuri kenan yin haƙuri kan musiba wannan ruwa bukhari ya kata mutum ya kawo ta wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وهطت عنه ذنوبه كما تحط شجرة ورقها متفق عليه abin da yake ruwayar abdullahi bin mas'ud ke ba da labarin cewa da haltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'aq na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana zazzabi ya rashin lafiya musassara an musassara fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya manzo Allah innaka tu'aku wa'kan shadida kana zazzabi mai zai kware da tafi da zai kana zazzabi ce mai zai ya rasulullah sai manzo Allah ce ajal kamar ka ce na'am eh haka ne yace yace bayan ce na'am kamar ka ce na'am ajal ajal ma ka ce na'am yace inni u'aku kam inni u'aku kama yu'aqu rajulani min ni ina zazzabi kamar yu'aqu rajulani min kamar yadda mutum biyun ku yake kenan zazzabi na biyun naku ne nusar salama zazzabin shi biyun namu ne ibn mas'ud ke cewa qultu sai na ce zalika anna laka ajrayn kenan kuma ladan ka biyun namu ne kenan ko kenan ladan ka limki ne yace ajal zalika kadalik haka kuma lada na biyun naku sai ke ce musu kuma kenan wannan magana ta daga mutala ladan musiba ya ce mamin musulmin yusufu azan babu wani musulmi da wani matsala tutarwa za ta same shi ya ce shaukatun fama ƙwaƙwa ƙaya ce haka da abin da yake sama da ƙaya in daga ƙaya sama da ita duk abin da sa musulmi illa kafara lawa biya sai a sai allah ya ma kafara kurakuranka ya kasa magafarar zunubai kenan wa hubbata anu zunubu zunubai shi za su rinka sabka za su zubewa kama ta hutu shadaratu waraqaha kamar yadda ice ke zubi da ganyen shi ballewar haka canji ne ke zubi da ganyen ka ji yalbar suka gani gaba da haka wanda ya samu rashin lahiya musulmi haka yake zubi zunubai yadda itace ice ke zubi da ganyen shi kada kenan nan a takaice da kaje karantar da mu rashin lahiya ba matsala ba ce ga mai imani akwai ɓangaren ci gaba na gafarar kurakurai shi ne magana ke sai wa an abi hurairar radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yuridu Allah bihi khairan yusib minhu rawahu bukhari yusab ko yusib din dai ma'ana ba shi da ma'ana kuma ta yusuf ko ta yusuf ko ta yusuf ko ta yusuf yusuf yusuf fata ko kasara kan sarki bai canza malanta abu rake bar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bi khairan duk wanda Allah ke nihin shi da alkhairi yusuf ko yusuf minhu za a gama shi musiba zai samu jarabawa kai jarabawa ba Allah bai san ka bane ko kai mai laifin ne sanka yake zai daima ka fara kurakuran magana kenan wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum almauta li durrin asaba fa in kana la budda fa'ila falyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li متفق عليه وانا رواه البخاري da muslim ya kawo Anas ibn Malik radiyallahu anhu ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurun asabahu kada yanku yayi gurin mutuwa dan wani rashin lafiya ta same shi da wani bala'i ya same shi da wani ma mutu muta gaba daya kakka haka ya ce fa'in kana labudda fa'ilan ɗan har abin ya kai gaya ya kai matuƙa abin ka kasa jimune shi to bakin gayar da za ka yi ka ba Allah zaɓi ka ce Allahumma ya Allah a hayi ni makanatul hayatu khairar ne Allah ka raya ni in rayuwa ce mai alkhairi gare ni wa tawaffani Allah ka amshi raina idza kanat rufatu khairan li an mutuwa ta yi alkhairi wannan shine kololuwa shi ma wai ba ta aka kai ba a wannan kololuwa ce amma abin da lafiya kaka da mutuwa kaka da mutuwa da yawa ka warke da yawa kuma ka samu jaraba ga samun lada kuma ga ka samu ladan jarabawa ga ladan da ka kukure amma baka ne mutuwa to wannan wai mutuwa kololuwa ce ba abin nema bane ba amma cewa Allah kashe ni dalili magana ke Allah kashe ni in huta a'a kai hakuri an haba dama ka kasa jimiri ka ce Allah ka raya ni idan rayuwa ce mafi alkhairi gare ni Allah kuma ka amshi raina an mutuwa ce alkhairi gare ni wannan shine abin da kai daidai Allah ta yi sai wannan dai ruwa bukhari kasa musulmi ya kawo ta wa ana abi abdullahi habbab bin arad radiyallahu anhu qala shakawna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فينفر له في العرب فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعزمه ما شدته ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون mutafakar ruwan bukari da ruwan bukari abinda ke wannan ruwaya habbabin arata ke cewa shakauna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun je mun yi jaji wajen misali ina raye ce mun je mun yi jaji wajen mazana sallallahu alaihi wasallam mun same shi ko mace wasu sidun lahu budurda lahu su zuka ba yana kishin gide a wani gwadon shi wani zanen shi ya ki shinkida da shi a inuwar ka'aba ya ki shinkida muka iske shi sai muka ce faƙunna muka ce ala tattan siro lana ala tad'u lana ya rasulallah hali ya kai gaya baka ga halin da ake ciki ka nemi mu samun nasara a kan Allah ka nemi agaji ma ma'ana Allah baka nasara Allah gama da su ka mana addu'a mu zarga wannan halin da ciki ana haɗa mazafi a kama wannan a ɗarami a kama wannan a kashe an san dai a zaɓa ta aka tawa irin su mayya irin su wannan yasa da na kashe su cikin azaba a kashe su an san dai abin da wakali a maka za ka su bilal za a kamo ka a kamo a kan rana a kwanta da shi a rana kuma ka dutse a ɗaura saman ƙirjin shi ga zahin rana baya gaba ga dutse ya zahi tsakar rana irin da kawurce muhammad ta kai ma bai da magana ta ke ahad ahad ahad allah daya da duk darasi ne na magana hakuri a ajiye to wannan abin ke ya kai gaya suka ta rasu laka nema wani agaji kamar wuta kan abin kamar abin ya kai gaya shi ne sai yake ce musu kada kana man kabalaku kina wani abin ba kan ku haro ba an yi wasu al'ummomi kayan yi wa kazo rajin fayu faru na wufin arab za a kamo mutum mai imani ke za a zo a yi gina rami a ƙasa fayu faru na wufin arab fayu ji alufiya a gina rami a sashi cikin ramin abin ne rabi sun mazuta bin nisha kuma za a zo da si na yankan ba ma na wuka ba si na yankan katako insha fayudau ala rasi za a ɗora wannan abin yankan a tsakar kan shi ka yi ridda ko mu yanka haka za a yi a fara yankan hal a yanka fayudu alu musufai za a raba wannan bawon allah gidan don bala'i ويمشط بأمهات الحديد ما دون لحمي وعدمي za a zo da ƙarhe matsayi na ƙarhe za a soka tsakanin ƙashin shi da tsokar shi a soka alƙasawa ana sokawa tsakanin ƙashin shi da tsokar shi a sa matsayi ana turawa a cikin bala'i a cikin cikin shi iya ji ya ce wannan abin da ake musu masu duhu zalika addini wannan abin gaba daya a kama dan wanka a gabanka a yanka kai ma a kawo ka wannan azaba ba ta kange wani ba kan addini shi suna nan kan addini shi sati da ya gabata mun karanta inda suka ta asabar hudu ko asabar hudu irin shi ne su mata ko su wuta ce ma amma ya suka kalli su hada wani su hada wuta da sirida dole kenan hakuri ne a gina da ga musu wannan wahala ba gare ku haro ba an wa al'ummomi kayan ku maza irin nau'in azaba da aka musu a wani abu bai sa ba suka komo baya suka yi duka addininsu kenan kuma a ƙurin sai ke ce wallahi la yutimman Allah hadar amara annabi ce na rantse da Allah sai Allah ya cika wannan al'amari kuna ga kamar abin da zai wa sai ga abin ya yi gaya kun da wuya ma cikin sana zai abin ya bayyana annabi ya rantsuwa da Allah ya ce na rantse da Allah wannan al'amari na musulunci sai ya cika wata ruwa ke cewa laifin mannan la'adar amara hata balaka ma balaka laila wannan ha ya ce na rantse da allah wani al'amari musulunci sai ya kai duk inda za a ga rana ko dare duk duniya sai ya kai ya ce bi in azizin abu zun da zali in zan yi zikun lawa zun da zun da makamar da mara ya ce na rantse da Allah wannan alamar su sai ya bai sai ya kai duk inda dare ke kai dare ke kai wata wata ya ce ba zai bari gidan laka ne ko gidan tanti ne sai ya kai da buwaya ne mai buwaya ta kaskanta da kaskanta buwaya ga musulunci kaskanta da kawo kinan al'anam ya yi masa bushara kinan addinin zai bayyana lazim alƙawarin Allah ya tabbata tabbas huwa allazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون da malaci ya gwada manzon shi da munnuwan cewa da ya rinja da wannan addini daga dukkan addini ko da mushrikai musu wannan kaurin Allah ne sun sai bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne akwai adi bin hatim shugaba ne da kirista ne ya zo ya musulunta annabi ya zamne da aka zo kasa dan adam sai wannan ya zo ya rasu da wallahi matsaloli kaza kaza na tsaro na amfani fashi da makami wani ya zo wallahi matsalar ya kawo matsalar jarin talauci annabi ya kallon adi sauran musulmi mutane ya zo ku yaji ku ya matsala kurum ku yaji ya matsala kurum matsalar tsaro matsalar kudi ba kudi talauci annabi ya ga wani abin yawa ya mai tasiri annabi ya kallon shi annabi ta ya adi ce na'am ya ce in allah ya raya ka kai tsawon rai za ka yi tahiyya daga hadramaut sana'a zuwa hadramaut wannan wurin ba ka tsoron kowa sai Allah ya ce in Allah raya ka za a raba dukiyar kisra a fisa aljihadi fi sabilillah ya ce wani kisra duk wurin musu ana yin ayyar ta sanda wani kisaran wai bin hulmus ya ce bin hulmus ya ce ne gada kai ne kamar zaka ce ne za a raba dukiya mai zumbulan shi jihadi fi sabi da haka abin yake a cikin an ta zamani kuma wani wani ɗan nijar zai mana magana ce maka ai za a yi zami zai za ta ciyar ne za ta ciyar za ta shahara a duniya sai an raba dukiya mai zumbulan shi a nijar fi sabi da haka ka zama tun da ce maka yi kamar ka zaɓi da ya ce zuwa wancan zamanin ba imani ba abin a zahiri haka ne amma ila imani wani alkawali ne na Allah kuma wani manzo Allah ne wani ban labari ya ce kuma idan Allah raya ka za ka zo kana neman sadaka wa zaka saka da kudinka ba ba mu karba ko ya samu data sadaka ba mu karba ta kan sabai Allah ba sabai karama karamci kuma samu zama data shine yake ce kiba labarin ce wallahi yace da ido na wannan abin ya wakana ita iya jiran na uku na ya zo sadaka iya nema ba zai ba ya ce a iya da rai aka ci kisara aka kwaso dukiyar kisara aka raba fi sabi da na ma labarin cikin karatun tafsiri ko mene ne wanda annabi sallama yana gudun hijira iya latsewa iya tserewa shi da abubakar suraka ibn malik ibn zai kama su a cikin gudu suke suraka Allah mai jarrabawa in yin yunkura sai ta kama ta kama dokin kasan kahon firki kaf yaji yayi ya kus ta hudawa annabi ya annabi ya rike Allah sallallahu alaihi ya gane ba ce karbi Allah na abu annabi Allah shi bar mana karamin kusan koma baya annabi yi wannan da shikenan kawai ta mutu ta doki sai dai su uku ne sauraka karshe dai ga abin gaskiya ne yayi yawa annabi mubaya'a cewa zai zai koma to ana da kike masa sauraka sauraka da zaka ce idan aka sa ma kamban kisra a kanka da kwallon shi to da kisra ce kisra ne hormuz annabi ya gudu bijirawa yake ba labarin za a ci duki za a ci daula ta farusa alƙawari na annabawa annabi kuma Allah ya mushi wani abin ya wakar hikimar Allah suraka yana da rai manzana salama ya zo ya hijira an kawo daula a madina an duk wannan jihadi aka yi da koma ga Allah a biyo kana ba abubakar ya hau a biyo kana ba sai umar ya hau Allah ba da butuhat islamiyya an ci daula farisa rannan an zo an kashe kisra an zo da kamban shi da ɓannake shi na sarauta an zo shi da madina aka aiki a gaban umar umar ya kabbara ya ce ainihin suraka na suraka ake zama ce ba ita gani suraka ya zo aka ɗauki wannan kama aka ɗaura a kai shi aka an ba su aka zo aka kabbara ko a saka labarin aka ɗauko ba su ɗuwa sai ga suraka da amin alkawar annabi tun ya hijira abin ya tabbata a yau ana ya nafta ba abin abin daga Allah kuram la imanin kuram kenan an samu jarrabawa to amma na bai labarin tabbas wannan ce wannan alama ce wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr ana ce wannan al'amari sai ya cika na rantsi da Allah ya cika hatta yasiru raqib min sana'a sai mahayya tahi daga sana'a zai ta hadramaut wani yanki ne wace kurmi ne na kasar Yaman yanzu ma garin yana ta sana'a hadramaut kusan ta sham ce amma ta Yaman ke ce wuri ne kamar ce kurmi ne da kurmi ta ce wani mutum bai tsoron kowa sai Allah ko ku kura akan dabbobin shi kenan babu da hoshi da magani kowa ya gyara da shi an gyara an gyara duniya kowa ya zama na kware yace walakinnakum tasta'jilun kinun abin tabbata wa kana amma kuna gaugawa ne suka lokaci guda aya kare lokaci guda gurin kowa ya gane la ya iya zuwa kuma abin kuma abin ya zo ku tabbata abin ya zo wanda shi yana ruwaya ta Imam Bukhari ce dan zaka kuma ta muna cikin magana haƙuri shi ne makamakon babu sabar na haƙuri ne akan da'awa haƙuri akan addini kan tutarwa na addini ya haƙuri kuma kaka sare wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal wa fi riwaya nan ayace shakauna rasul sallama huwa mutawassidun burdatan lahu tizil ka'aba ko to amma a wata riwaya sai ta huwa mutawassidun burdatan وقد لقينا من المشركين شدة ya ƙara bayani kenan almulki maza Allah mutawassilin burda ya kishingida da wata alburda mana gado mutuwa da wani dan kafi lamar ruwa an gado yace wannan mun zo na halin wa qad laqina min mushrikin shida mun ga mu da tsananin da kamtar kai kina shi dalilin zuwa maka jaja wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala lamma kana yawm hunain آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حسن بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وأثرهم يوم الإذن في القسمة فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه, وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أعرف إليه بعدها حديثا متفق عليه ibn mas'ud ke bada labarin wani abu da yawa kana ce lamma kan yau hune lokacin da ranar hune ta kasance don da zama ne dai wuri ne wanda an samu shi ma jarrabawa wanda manzon sallama shine yakin farko da manzon ya yi da mutum sama da dubu goma ya kai kai na uku da ne dubu uku dubu biyu dubu kaza ɗari kaza shine yakin farko da musulmi suka samu yawa bayan buɗe maka an ci maka ya zama ka da wajen mutum dubu goma kuma suka dubu dubu uku suka biyo shi kuma dubu biyu zuwa dubu uku suka biyo shi wanda suka zo da yan maka kuma yanzu za a yakin farko da mai yawa wannan abin wannan taron ya samu wasu musulmi shi dan ya soka musu ka a yau la nuka lokacin kasa a yau mu ma mun samu yawa a shi na rasa yau yau mu fane ne ya sa ya shi cikin kasa zukun ranar kuma kuma lafiya an kuma ce a kai ku tuna ranar mu ne da kuka samu ruduwa da ji kai da yawan da yawan ku Allah bada muku yawan naku bai muku amfani kun ba kuka samu jarrabawa kenan musulmi sun mutu daga maka an ci maka an zo dan a lokacin nan hawari suna da ƙari su Allah ba masu lokaci ba masu ƙari kuma su ma sun ga barazana ta gare su sa gwanda mu zo mu gama da shi kafin ya ƙari sun yi taron taron iyaka to hikimar Allah Allah so ya ba musulmi ganima ɗaya cikin shugabannin su auf bin malik bin auf shi ne matashi matashi ne kuma yaƙi ne shi ne kwamandakin yakin hawazin shi a tunanin shi da ya zaburar da jama'a shi sai ta yi ɗan za a huta da gaba ɗaya ka bar kowa hatta dabbobi da yara da mata ka bar kowa idan mun zo hajjan wama idan mutum ya sama tashi a bayan shi ɗiyan shi in ya bari ɗiyan shi bari duke shi a nan dole tsaye mutu a mutu shi ne filanki yaƙi shi ne wani tsoho mai masu experience ya ce yaro wannan abin da ka ba daidai wajen wannan fitina ce wajen kake ya ce wallahi wannan abin da ke baya wannan ba ba filan bace da yake ba ya ce akwai shi haka za a yi cikin yaro sai ya samu kasan kuna kwayan a ba a ba a je ya yi kusan alaƙa ba ba ta da hankali ba ta nani suka ce kuna haka za a yi to ta shi wallahi ya fasa kwamandan ya je wani suka ce a kuna haka za ka za a yi ta to cikin aka dani to yaro ja to wannan hutawa da aka yi shi ne farkon ganima mai yi wani sama a cikin tarihin musulunci annaba rayuwar shi shi kenan aka wuto to mayaƙa ne to mayaƙa ne an wuto sun biyo sun wa musulmi a buskar sun musu a ƙofar rago a cikin da musulmi za su tafi akwai kwari kamar ce hanya ce amma tsakanin akwai akwai kwari inda yake da akwai mun hanya ce amma akwai luguna akwai kwari a wurin a shi sun tuna musu asan hawazin mahalba ne da kibiya tun yi halbi kun manzala ya shigo da jijiji wurin sun shigo tsakiya habba kun fa fa fa fa fa hadi bi kun fa fa fa fa fa ina musulmi suka rikici har ma aka wasa aka bar manzo Allah kanshi kowa yake kanshi illa annabi da aka dan su abbas ne su abu su ne jama'a annabi ana an wace a cikin zaman shi yake cewa ina ga manzo Allah muna gudu annabi yana shiga fage iya cewa annan nabi la kadib annabi abu mutallib yana shi yana shi sai annabi musulunci ne ana kuma shi annabi tunkara yake iya tunkara wani yake iya annan nabi la kadib annabi abu mutallib ni annabi Allah ba ina ba annabi Allah ne ni da abu mutallib wallahi haka aka yi ana yi an watsi can annabi ce Abbas ikira يا أصحاب الحج أصحاب الشجرة كلا الأنصار يا الأنصار يا ألا بقى أباس صوتي وأنا كلمة أباس هيكي yace da kasan saniya in tana in ta ji ƙarin ɗiyarta take juyawa ana wannan kira ya sabu shajara wasu wa sabu shajara wasu ka rufe bayatar duwan wanda aka baya ta hudaybiya sai kira sabu shajara an tsara yau kiran kowa sai jiyo ko yadda mutu kuma ko sai su jiyo da ƙari da kan sanya ta karin diyarta haka za su juyo kuma suka komowa ana komowa wani ma dan gaugawa zai bar ma duk rabon da ke yadda kuma ya zuwa kawa da mu kira zai bar da mata shi dan gaza mata mai lokaci sai zo dole aka zo aka sake haduwa wuri guda ta ko a lokacin nan ne kuma aka cika fafatawa Allah ba musulmi nasara suka kare hawazi dabbobi wajen dubu goma sha biyu da mata da yara dinariya azurwa ganima da iyakar ganima aka kwashi dabbobi da umma duka su komai wani turki wannan shi ne aka je an ƙare to a nan sandarma ya bar su ya ba su ɗan lokaci ba su dawo ba na ga an kai shi rana ne wurin tsakanin ɗan gaba da an harami sai na sandarma ya tsaye a nan an yi kwanaki ba su ba to an raba ganima to ran raba ganiman ne akwai wanda a zauwa abuwan da maka suka musulunta wasu makon sun biyo ne dai sun safuwan kurin dai namu ne ya ci yaki mu a yi a yi da mu ba su fita mana ba su fita ba kuma shugabannin cikin cikin kwarisha cikin larabcin kwarishawa sai manzana ta mai ya rika ba su shi a nan aka wani aka sunan wannan a nan na wannan wanda mai aka ce ya kawo sunan wasu daga ciki na ne ina ne ka sunan wani ya akara bin habis da wani bin sinaba ya ce sai to irin su wannan akara bin habis su yana kin wannan annabi ya ba mutum guda da kuma dari dari a ba wannan dari kuma ya ne to wannan a fitar da ya ta shigo cikin wasu na wasu yara kun jikin gudun kuma ne kun mun zo da shi daga can madina mun a zagagaza mun zo makka mun ci yaƙi yana raba dukiya ga ɗan uwan shi kwanar shawa shi ne fitar da tabakata suka so ko wannan magana kuma wannan magana ta shiga kunnen wasu daga cikin musulmi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam kware anan abin ya kai dan abin ya kai zama fitana shi zai ta hudu ba ta cewa lalle yace naje muku ansa mutane na sun kore ni naje muku ban da kuma kun doke ni inda kun so muku mun gori naje kaza zai musu abin abin suka mai karamci amma ku sani yace to wallahi inda za a rabi gida biyu nan ƙuraish na ansar ni na na ansar ne ba na ƙuraish ba ne ba annabi sallallahu alaihi ya yi wannan rabo dan jayo hankalin waɗannan shugabanni su zo su ma a tayi da su da suka musulunta wata al'umma ce mai yawa ba su sai maganin fitina da yawa ba da suna aiwon shi ba da hikima ce ta da'awa kuma tabbasa wani abin daga baya sun yi imanin kuma sun zo kuma sun ma addinin Allah aiki da ransu da duki kasa gaba daya da yawa saman musamman alkhairi da yawa ga musulunci wannan abin shi na nan kenan da aka ce da aka zo aka wannan abin ya ce wa qanatun min ashraf al-arab wa asarhum yawma yuzun fi qisma annabi ya ba wasu mutane manyan manyan larabawa masu kima cikin larabawa wa asarhum ya hihi ta sa akan saura wajen rabu shine faƙalar ji wani mutum a cikin mutane ya ce wallahi da cikin manaukai na suka ce sai ce wallahi ina hazi ƙasa matun ma'udu da fiye ce na rantse da allah wannan rabon babu adalci cikin shi kaji fitana kuma wai ya ce wa ma'uri da bihi fiya wajen wallahi wannan ba a yi bidan allah kuma cikin mutum ne faƙultu shi waye Abdullah ibn Mas'ud shi maka labarin ko ibn Mas'ud yace ni kuma sai na ce shi ne kalmar da wanda yaji kamar kana wani abin a gehe amma inda ya magana ibn Mas'ud yana jin shi yace ni kuma sai na ce wallahi na rantsa da Allah la ukhbiranna rusama na rantsa annaba annabi labarin wannan magana ina ba annabi labarin wannan abin da yake yace fa ataitu fa akhbartu bima qala na zo jin manzana sallallahu alaihi wasallam manzana labarin ga abin da wani ya gudu jin haka fata gayyar wajen mu hatta kan kasar manzana fuskar shi ta canza ta ta kamar asar amma a ce wani amma abin rini ne ja ta ta jawo kamar ita ma ce yan musulun sun san mai asar suke abu ne sanar ma'arufu na rini kamar ce misali ta jawa misali jawa misali kamar jawa ta jawo fuskar shi ya ce sun makala bayan annabi ya ɓata ya gama fuska sai ke cewa faman ya ajiru da zalimi a cikin arsalo wa zai adalci idan allah da mutum zai adalci ba wa zai adalci idan allah da mutum zai adalci wa zai adalci kuma bayan ya wani magana annabi sai ce ya rahama allah musa allah ji kan musa kad udiya bi akatar min hadha kasaban abu musa cutar wa kai wannan ma musa ya guri ba wani ba musa ba na ya dauki koyi da Allah wani annabi Allah Musa alaihi salam shi ma banu Isra'ila sun mai cutar wa irin wannan kaya wata wannan ma ce amma ya hakuri ka shi ma annabi ya hakuri ya hakuri cutar wa tasu annabi ke nan biyi baranti biyi ba wani hukuma ga wannan ba illa cewa ita da sauran kisa da yan kan wannan abin da aka yi na Hunain bayan an raba an raba iya da mata da araba duke wannan sai ga su kuma sun zo sun musulunta sun meka wuya an yi rabu an ƙari manzara ce to kun ga kun makara inda suka zo kayan araba duka duka mai ba su gamsu ba sun zo araba an ƙari ya ce amma annabi ya kirayi sauran musulmi ya ce abin da yake jin hankalin jama'a wanda yan uwanku ne sun zo sun musulunci ga abinsu hannun ku arga araba ya ce ɓangaren abin da ya shafi dukiya da aka raba wannan tagar amma ɗiyansu da matansu ku mai da musu wanda biyar da ba an sama ga iya bin bashi za a rama mushi duka aka mai da musu ɗiyansu da matansu gaba daya suka koma kuma kuma suka shiga layin masu kama shi da fisa ne nan dai almuhimmi dai anan baban da yin kawo ruwa a wani a wani wurin ne da mazala yayi hakuri ya jimre da bi hukuma ba ga wannan wanda ya tuhumi manzon Allah da rashin adalci kana akwai gaya akwai lalaci ya kan lalaci sai manzon Allah bai adalci ma da rantsuwa da fitina ma annabi mishi kowa ba ce kuma an wa Musa sama da haka yayi hakuri nima kenan haka shi ne a nan faƙultu na wayo magana ibn mas'ud ita ni kuma sai na ce la jarama la arfa alayya ba'da hadisin daga yau ni kuma na ƙarka masu Allah labarin irin wani labarin na ƙari ya ga annabi kwarai ya tara hankali shi ya sa annabi shi cikin hali da ban daga yau ta bani ƙarka irin labarin ibn mas'ud sai wa an anas رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أنس بن مالك بلد أبار الشيوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أراد الله بعبده خيرا إن الله يناني الخير قول باورش عجل له العقوبة في الدنيا سي قوقو تام ونباوى ناشي عقوبة تندق الدنيا لين ديك تنقى الدنيا سي أكن كريمي دوت عقوبة أمي عذاب تنقى الدنيا دوت حاجة وإذا أراد الله بعبده شرا إذا كم الله يعني موب أو بينيش ده الخير باو نش أمسك عنه بذنبه سي له أكالش ما بكون لا بينو فتا فتا وداتا بإل سواما جن دادي قوم يا جماعة لا ينو تكيد وجهي kuma iya sa ma Allah wannan ba alheri bane ba shi sai sai da sai da lafiya to wannan in Allah ya da shari Allah sai kyale shi bai kama shi da lahin hatta ya wafi bil har gobe kiyama ya gamu da shi ka kenan kai ko mai laifi ne ka samu jarabawa Allah san ka ki da ya gama karatu ko ba dan ka tuna ai jara mutane dan su gani alkhairi ne jaraba kanta ko da mutum da ke yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam إن عزم الجزاء مع عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط wannan jarawahu turmizi kuma hadisi ne tabbata da cikin hasan a nan sallallahu alaihi wasallam yace inna izama jaza ma izama bala lalle girman sakamako ana samun shi daga girman jarrabawa girman bala'i gwalgwadon bala'i gwalgwadon girman ladanka haka nan bala'i wani mulkin bishar wani sai da fitina wadda turja'u jarraba ka Allah ke kuma zai baka lada girman bala'i iya tare girman lada iya tare girman bala'i yace wa inna Allah ta'ala idza ahabba qawman ibtalahu Allah mai girma da buwaya in ya so mutane sai ya jarrabe su a taba su da ishin ruwa da matsaloli ko da tsoro ko da cuta ko da mace-mace wani abu ne jarraba zai muku don ku halka ne kuma a rage muku kurakuran wannan san ku ne Allah ke yi haka manzo Allah ce yace idan kuka samu jarrabawa faman radiya falahu rida wanda ya yarda da hukuncin Allah ya san abin daga Allah yake zai samu yardar Allah ومن سقط wanda kuma ya fushi da hukuncin Allah ya gwada gajiyawa falahu suqut fushi ma zai zama da fushin Allah na akwai jan hankali zarba ta zo kai hatara kai hakuri ka jibri kana cikin jarrabawa Allah yana ganin ka kaka ce Allah Allah ya san halin da kake ciki zai baka lada kan ka yi makurakurai kuma zai baka ladan jarraba tabbas shi ne abinda ke wannan ruwaya makadin duk ya karantar da mu cewa masu mamutun hukumci da hali da yake ciki imma wadata imma matsala ɗan matsala ce ta ce wani abu kama allah kama kan da kunye kullum talauci kullum ba kaza ba ko bai lafiya bai warkewa kullum ba lafiya kaza zo iri kaza zo gawa ne kullum wani abu ya ma allah kaza to in malahi ne alheri ne a wajen shi eh in malahi ne kuma iyawa kuma jarraba shi kullum Allah ya jarrabe shi ne ya kara mai daraja Allah ta Allah yana jarrabawa bai koyi ba dan kai ci jarrabawa ka samu daraja a wajen Allah da baka samu sai da wani jarrabawa ja ko daraja mutum bai samu sai ka jarrabawa wanda ruwa ya kuma ta tabbata da hadisin da tabbata sai yana hadisi wa an Anas radiyallahu anhu qala كان ابن أبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض السبيل فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل بني قالت أم سليم وهي أم السبيل وهو أسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم أتاب منها فلما فرق قالت وار السبيل فلما أسب أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لأبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بالتمرات فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في السبيل ثم حنكه وسماه عبد الله وسماه عبد الله متفق عليه abin da yake wannan ruwaya Anas bin Malik radiyallahu anhu iya bada labarin abu da yawa kana Ummu Sulaim babu Anas Abu Talha ba mijin babu shi ne yace eh wani yaro cikin ɗiya na abu talha ya samu rashin lafiya ya bar yaro ba lafiya fakaraja abu talha hukum da sabi abu talha ya huta waje ya bar gida sai aka amshiran wannan yaro allah mai cikawa falamma raja abu talha ya dawo gida ƙal ya tambaya ma ba alabi ne ya halin ya rage ciki ɗan na ya halin shiga ciki ƙala ta taunin baiwa al'un musulun ita ce ita an musulun ce fi ya un musulun ita ce uwa yaron ina uwa na ce ita uwa yaron na abu tsana mata abu tsana ce ita ce mashi kowa asukanu makani ya yi ma da nutsuwa ya yi shuru zuba mutu ya mutu kada magana ce ita ce ko ya yi da nutsuwa kowa asukanu makani shi ji ke ya samu nutsuwa shi ke na ya warke ne don tana nin ya yi shiruri babu ya mutu ba ta so ya gano a lokacin don ta ce ka a gaya mushi sai da saye kenan an ta abin cikin dare sai faƙarrabar lahul asha wa gida da gida ta kame abinci na dare fata asha ya ci abincin dare ya ci ko ba sun ma'asaba mina har suka yi saduwa ta aure ka shan baiwa Allah mai ƙarin imani mutum ƙarin haƙa ƙuri don na darsi na haƙuri mace sai ɗan sai mutu ita ba ta rani ba har ma ta koya mashi da kai samu damuwa ta ba shi abinci kuma suka yi saduwa ta aure shikenan falan ma fara da ya kare saduwa ya kare kuma ya kimsa kala ta ce mishi waru sabiya yaruwa an binne ta ma'ana ya lalace cika abun da ya bata mishi ne kin san da haka kika gaya mini har dai kaza har muka yi kaza duk abin cikin har wanda kike ba wani abin ya mai ciwo shine falamma asba abqara daga ran Allah ya waye ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khabar waje ba annabi labari ya rasulullahi ga abin da ummu sulaim annu ummu sulaim ta bani kaji kaji kaji kaji kuma ta kiyale daga kaza annabi annabi labari fa qala annabi tambaye abu talha a arastum al-laila kun yi angwanci a daren a daren ce kun yi angwanci a nan kun yi kwanciya ta aure ya ce na'am annabi ce allahumma barika lahum allah ka musu albarka cikin kwanciyar su wala da gulama wannan kwanciya allah kaddara an samu wani yaro kan mutum mutum faƙalar ya abu da abu tsala sai cewa anas ya ce mini shi anas ke baki cewa sai abu talha ya ce mini ihminu hatta ta ajiyar zalama da nijin zalama ka ɗauki wannan yaron tun ya sabon aiwa ce ka ɗauki su kai wa annan sallallahu alaihi wasallam iya sabon aiwa da aka yara kenan na ba an yi shi ne yi gama kissan ɗauki shi ka kai wa annan sallallahu alaihi wasallam wa ba aka ma a wuce tamarat ya ɗauki ɗan ya bar ɗan dabino in kai wa masala wani dabino kenan da yaron na ta haliki da ake wasa ma ba baki ya ce na ɗauki yaro muka na tarda shi wajen annan sallallahu alaihi wasallam kamar da gaya mani na jirgin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini amma aushe ka zo da wani abu da yara yace eh tamarat na zo da ɗan dabine na zo da dabino ɗan dabino fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam fa madaga annabi ashirin dabina fa madagaha ya tabna ya tabna summa akhadha min fihi ya hudda wannan dabinan da ya tana da bakin shi fa ja'alha fi fi sabi ya sanya wannan dabino da ya tabna a cikin bakin jinjirin yara sun mahannatahu ya mai tare mai tare ki ka sa halishi a baki yaro ka juya ka juya ya lashe harshen ka ya lashe harshen naka shin tare ki annabi kenan mai su mahannata annabi mai mai ya mai wannan ya da mai wannan ya sa mai kenan wannan dabina a bakin shi yaro ya lasa wannan sunna ce ta jinjiri a tamna dabino a sami ruwan dabina ya halaka ruwan dabina cikin cikin shi kuma musamman abdullahi kai da ta suna yaro abdullahi ka sa suna da ka ayyuka ka suna shi ne suna wannan kenan na da lokaci ya muna mai sha lokaci Allah kai mu za ta samu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.